وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا نعم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك ثم لا تجد لك علينا نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna da ke wannan unguwa ta fantami nan fatar jihar gombe domin ci gaba da darasinmu na alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan wata kuma a daidai wannan yini daidai wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan yau muna asabar ko yinin asabar wanda yau ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan ramadan hijira na shekara 1444 idan ba a manta ba dai muna cikin suratu hud alaihi salam sura mai namba ta sha ɗaya idan ka kirgo suran alkur'ani daga sama zuwa kanta a jiya karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta bakwai a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta takwas a wannan sura mai albarka suratul hudin alaihi salam fadin Allah ta'ala da yake cewa in akarna annum al'azab ila ummatin ma'aluda na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله يتشوى ولئن أخرنا عنهم العذاب har in muka jirkinta musu zuwan azaba su mushrikai da kafirai kenan muka jirkinta azaba kamun mu bai zo ya ci musu ba ila ummatin ma'aduda umma anan auqat ake nufi umma ta zo a qur'ani da ma'anoni da yawa nan ummatin ma'aduda ai auqatin ma'aduda zuwa ga wasu lokuta wanda suke kididdigaggu ne a gumu inji Allah mun jirkinta azaba ba ta zo ta cin musu ba azabar ba ta zo ta kama su ba layakulun na za ka yi su mushirka suna faɗa istihza'an don izgili ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma ya habi suku ai menene ya hana azabar ta yi ne ma ya muna umarnin da zo ai mun ji labari mutanen annabi nuhu an halakar da su mutanen annabi hudu mutanen annabi salihu to su ma mushrikan maka suke ta wai me yasa mu halaka da mu ma ya habisu menene hana azaba ta zo qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya faɗa musu ala yawma yatihim a ran da azaba za ta zai ki musu to laysa masrufan an ba wani wanda ne isa ya hana kuma azabar da ce musu in dai azabar ta zo in ji Allah to laysa masrufan anhu ba wani wanda ya sai juya azaba ta kuma wani inda ya tazo to tazo kenan ba juyawa wa haqa bihim ay nazala bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke izgili na cewa yaushe ne azabar yaushe ne yaushe ne to haƙa bihim yini nazala bihim abinda suke nema to gashi yanzu abinda suke izgili akan bai zo ba to gashi yanzu kuma Allah ya ce idan ya zo ba mai iya juya shi ya koma baya sannan kuma in ya zo din to abinda suke wa izgilin gashi nan ya zo na azaba kuma ba wanda zai iya juyar da shi a ce ba za a yi musu azaba ita azaba daga Allah kamar irin da take alatin na zunubai a daina ko a tuba to Allah iya da ikon kama mutane ta hanyoyi da yawa kamar yadda magana ta gabata cewa mu ba za a halakar da mu halakawar da aka yi wa mutanen annabi hudu ba ko annabi salihu ba ko annabi ainihin mutanen annabi musa alaihi salam ba to duk irin waɗannan ba za a mutu halakarwar da aka yi mana ba ba za a yi mana halakawar da aka yi musu ba ba za a yi ba domin irin abin da Allah ta'ala ya karba na addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma akwai yanayi da Allah yake kawo mutane na ajarrabe ku da wata jarrabawa ko ta yunwa ko ta rashin zaman lafiya ko ta tsadar rayuwa ko ta fitintunu can da can da can tuddai to wannan kamar irin yadda Allah ya azabtar da waɗancan mutanen domin azabar da aka yi musu ɗin ta halakarwar to tana iya zama izina ga wanda suka zuwa su to mu ma irin wannan yanayin da ake ciki akwai ba a fita daga wannan bala'in ba wannan ya doso to babu shakka akwai alamar fishin Allah ne yake bebe Allah ba shi da manufar ya azabtar da mu haka ba shi da manufar ya sanya mana rayuwa ta yi kunci ba shi da wannan manufar daga cikin manufar Allah duk abin da ya halitta don mu halice shi ba abin da Allah ya yi shi to in ka ga abin ya rike baya zuwa ko ga rayuwar tana ta wahala to babu shakka akwai abin da ake wahala kamu da kuma tsananin sai zamto kamar nuni ake yi fitowa ba wannan shine duk asalin jarrabawa daga Allah tunda mu ba za a halakar da mu irin waɗancan mutanen ba to Allah zai dinga taɓa mu ta gefe gefe masu hankali wanda Allah ya so su da jin su ba amma sauran mutane kuma wanda suke cikin dimuwa ke su ci gaba da aikata zulmunsu yasa Allah ta'ala yake cewa wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Allah ya ce duk abin da ya same ku wa ma asabakum min musiba dukkan abin da zai tayar muku da hankali inji Allah idan ya zo ya cin muku ya same ku ya kama ku to Allah ya ce bima kasabat aydiku sanadiyar abin da hannayen ku ne suke aikata Allah ba shi da manufa ta wahalar da mutane ko azabtar da su har ma ce ake ma ya fa'al Allah bi azabikum in shakartum ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما Allah ta'ala yake cewa babu abin da zai yi na azabtar da ku ko kama ku ji Allah matakar in shakartu mu'amantu in dai kun gode wa Allah sannan kun yi imani to Allah ba shi da manufar wahalar da ku ko azabtar da ku saboda ka duk abin da muke gani yanzu ya yan uwa na wahalar rayuwa da tashin hankali can da can da can da can to alamu ne na sakamakon zurban da al'umma suke aikata idan an tuba an daina sai Allah ya janye duk wannan bala'in a dawo cikin nutsuwa da zaman lafiya da walwala da kwanciyar hankali amma matuƙar ana kutsa kai cikin zunubai to kamar ɗan adam iya kutsa kansa ne cikin rashin zaman lafiya cikin fitintunu masu yawa to shine Allah ta'ala yake cewa idan azabar ta zo ala yawma yatihim laysa masrufan anhu wa haqa bi imma kanu bihi sabiun abinda suke izgiri to ga nan ya ci musu ya kama su na'am
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور
Allah ce wala in azaqana al-insan anan insan kafiri ake al-insana anan misali ne ga kafiri inda Allah ta'ala zai dandana wani kafiri rahama wani jin kai wadata ko lafiya Allah ya wadata shi Allah ya bashi lafiya summa naza'ana hamin sannan Allah sai ya kwace abin da ya bashi ya kwace lafiya ko ya kwace wadata to zaka ji rashin tauhidi rashin hakuri innahu la ya usul sai ka ji shi ɗin iya faɗa da bakinsa cewa ƙanuta ai ya ɗebe tsammani daga rahama Allah ai shi kenan ai Allah ba ruwansa da mu ai shi kenan kuma ni ga cikin wahala la ya usul kafur shadidul kufur bihi ya zanto iya tsananta mutu da cewa Allah ashe in Allah ya ɗanɗana ma ni'ima sannan ya kwace hakuri ake yi ba surutu ake yi ba yasa imamun nawawi ya fito da hadisi cikin littafin sariyar salihin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amri mu'min in asabahu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabatu darra sabara fa kana khairan la wa laysa zalika illa lil mu'min aw kama qala alaihi salatu wassalam yake cewa abin mamaki rayuwar mai imani idan wata ni'ima ta sami daga Allah sai gode wa Allah wannan godiyar sai ta za ta sa abin ya zama alkhairi kuma ita godiyar Allah kowa da irin tasa an bayyana godiyar Allah ba guda ɗaya bace nau'i nau'i ce Allah ya baka karatu ka dinga yi kana koyar da al'umma kana kwatanta aiki da shi godiyar Allah ce an bayyana ka zauna talaka ka dinga alhamdulillah alhamdulillah kana ta wurdi nan ma godiyar Allah ce amma mai kudi ya ɗau kudi ya bayar shi ne godiyar Allahnsa amma yadda ya taimaki talakawa da miskine da marayu to wani shi ne godiyar Allah shi yadda talaka zai yi wancan yadda malamin addini zai yi wancan to shi ma wancan zai yi kowa da inda zai gode wa Allah Allah ya san ya gode masa shi ne in Allah ya biya wa mawadaci wadata shakara fa kana khairan Allah sai ya gode wa Allah ya ma'ana yayi aiki da dukiyarsa inda Allah yake so kuma haka shi ne alkhairi ko maza Allah ke ta in wata jarrabawa ta samu mutum mumini wa in asabatu darra idan wata jarrabawa ta same shi to haƙuri yake yi maza Allah ke sabara sai ya haƙuri ya zama to ya ya game rayuwarsa da haƙuri wannan haƙurin ku kuma kana kai Allah sai ya zama to haƙurin ya zama alkhairi gare shi yasa Allah ke cewa innal insana khuliqa halu'a إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين Allah ya ce inda insan nan ma insan kafir ya ce insan nan kafir wanda yake wa Allah butulci kulika halu'a Allah ya ce an halicce da wani ciwo a zuciyarsa halura shine ciwon hananiya ciwon san kai to duk kafiri iya da wannan idza masahu sharru jazua idan wani abu na jarrabawa ya same shi kowa sai yayi ai wallahi ba ai wallahi garin ne ka san ai ka san yau shikenan kun ina yin jahili ma duk inda aka jarrabe duk inda ya tsuna sai ya ba wani ko ɗansa ne ma ya tuntube sai ya faɗa wani ai wallahi ranar ne ya tuntube to kuma ne ya tuntube mene ne ai matarsa ce ba ta lafiya ai waye ya yi kama ai waye ya yi kama duk inda ya tsuguna abin da zai faɗa matsala ce to wannan ba safar mai imani ba ce ba safar mumini ba ce Allah ya ce idan jarrabawa ta same shi jazu'a kwayyalo yalo ko ina sai ya faɗa amma wa idza masahu al-khayru manu'a idan alkhairi ya same sai shiru ba mai ji musamman ma da lokacin alat din nan lokacin kiraram din nan kaga ba wani kudin za ba ka kashe a halin balantana wani ya gani kana jin alat kana duka kace MT ne sun dame ni da wani lokaci haka nan ka na na banki ne ba ba zai fada ba wani ba ko mata ta ba za ta sani manu'a dan jiru a Allah ya san dan adam in ka ji iya surutu to shi aka taba amma in shi ya samu shi zai an fahimta kuma wata hikima ta Allah da yake ba mu labarin kanmu da kanmu duk inda ka ji mutum iya labarin da yanzu daɗin ya wuce ne yau wa malice ƙwarai kuwa wallahi ai an yi kaza wallahi min yi walwala amma ba a lokacin ba ne ba labari yake bayar amma a lokacin walwala ba zai faɗa ba shiru zai ai wallahi ka ai mun ci kasuwa a lokacin to me yasa a lokacin baka faɗa ba ko alkhairi ya samu amma a lokacin ba zai faɗa ba sai abin ya shuda ki ne wani zama sau da kai manu'a ya yi shiru amma daga jarrabawa ta zama kowa su yaki kowa su yaki so daga wannan siffa ce ba ta mai imani ba ka koyi juriya ka koyi shanye abubuwa ka koyi danne ɓacin rai karkuwa ya gani to wannan ɗarfin imani kuma duk inda alkhairi ya same ka musamman na kusa da kusa da kai sani ai alhamdulillah wallahi na dan samu alkhairi ko da ma ba za ka bayar ba wallahi alhamdulillah yau na fita na samu muna yi wa Allah godiya ko ma'anan ka tsaya kuma in Allah ya saka na da imani dan abin da ka samu ci rika biya wani ka ga yadda kuma Allah zai yafe Allah ba zai hana ka ba kuma kullun sai Allah ya buɗa ba wallahi tunda alƙawari ne na Allah inna Allah ma'al abdi ma kana al-abdu fi yawmi in dai kana cikin taimakon dan uwanka Allah ba zai hana ka ba an bayyanta a kullun Allah sai ya taimake ka in dai kana cikin taimakon dan uwanka wannan alƙawari ne Allah ta'ala yi wa kansa saboda ka mudahi idan qur'ani ya faɗa siffar waɗanda ba su da imani to mu yi kokarin jinye kanmu daga wannan siffa idan qur'ani yana siffanta siffar masu imani mu yi kokarin sanya kanmu a wannan siffa saboda ka ɗebe tsammani da surutu idan jarrabawa ta samu to bala mai imani ba shiru idan alkhairi ya samu bala masu imani ba an fahimta wannan layin kafirai ne marasa imani sai Allah ta'ala ta ce innahu layqusun kafur sai zamto mai tsaye tsammani mai yawan budurci wa Allah subhanahu wataala na'am wala in adqanahu na'ma ba'da darra amassathu la yaqulan ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور الله يتي ولئن أذقناه نعماء idan har Allah ta'ala ya dandana masa wata ni'ima na'ama ai ni'ima ake idan Allah ya dandana masa ni'ima ya samu walwala ya samu lafiya ya samu alkhairi ba'ada darra'a bayan da ya samu talauci da wahala da ya samu kansa cikin talauci da wahala da tsanani kuma sai Allah ya buɗa wadata ta zo alkhairi ya zo bayan da wahala da kuncin masfatu sun shafe ji leƙulan na za ka ji shi wancan iya faɗa da bakinsa zahabar sayi'atu ali ai zahabar masa'ibu ali a ai mun takata da mun tsira ai kaza kaza kaza ai kaza kaza ai mun takata da mun tsira da sauransu shi ne ma'ana zahabar sayyatu ali an fahimta cewa wahala ko abin da yake na kunci ya fice da gare mu zahaba a sayyatu ali sai ka yana maganar ce ai wahala da kunci duk sun kau yanzu ai ba zancen wata wahala ai mun hau tudun mun tsira shi ne zahabar sayyatu ali walam ya tawakka zawariha ko bai tabbatar da zawariha ba wannan abin da ake nufi da gushewar ni'imar wala shukuru alaiha kuma ba zai zama to iya godewa Allah ba innahu la farihun Allah ce mai irin wannan batur ne mai takama mai cika baki fakhur ala nas bima utiya ko mai yawan alfahari ne wa mutane cin abin da Allah ya bashi shi ma wannan siffar kafiri alfahari da daga kai don Allah ya ma wata ni'ima ba sufar mai imani ba ce idan Allah ya ma ni'ima ko ta mulki ko ta dukiya to godewa Allah yake tawadewa yake sai Allah ya ma makama ka riki amma matukar in za ka yi girman kai da alfahari sai Allah ya canye taimakon sai barka da barka iya sa da yawa suke fadawa halaka suke fadawa kunci suke fadawa kaico da bala'i domin sun sa girman kai sun sa alfahari Allah ko baya san wannan sifa da mai girman kai da mai alfahari Allah baya son su Allah baya dafa musu Allah baya taimakon su yasa Luqman da yake ma yake cewa ya bunayya ko ya bunayya ini salata wa amur bil ma'ruf يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور Luqmanul hikima yake cewa ɗansa bayan sai da sallah ba da zakka ya hakuri da sauransu sai yake cewa wala tusa'ir kaddaka linnas karka tafi kana ɗagawa mutane kai ka san wani ko sallama bai yawa mutane ya ga mutane a zaune ko assalamu alaikum ba zai iya ba don ba ajinsa ba ne ai ya fi su ai ya girbe su ai ya ɗara su to lukuma ne ke faɗa da su karkewa karkare da mutane karka ɗagawa mutane kai yi ne wala ta sa'ayar ka dakalin nasu wala ta mishi fil arzi marha karka tafi a bayan ƙasa kana mai takawa kana mai ji da kai inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin faqur din mai takama din mai girman kai Allah baya son sa Allah shi ya halice ka fa amma halinka ya sa Allah baya son ka kuma Allah baya kaunar ka kuma Allah ba zai tafi ka ashe girman kai da albahari iya kai dan adam zuwa ga fishin Allah Allah ya juya masa baya an fahimta wannan shine cewa innahu la farihun fakhur sai zamto mai alfahari mai jiji da kai akan mutane sai Allah ya janye mai tattaliya tallafin arziki shi na'am إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة وأجر كبير sai Allah ya kawo harful istisna da wancan din wal in azqadal insana minna rahama da na farkon wal in akarna anhum al azab da wannan din wal in azqanahu na'ama duk wannan sufofin Allah ya ce illal ladina sabar masu hakuri ba sa irin wannan halin yasa hakuri shine jigo na tabbatar da kai mutumin Allah ne amma duk mai hakuri baya cikin wannan layi in Allah ya mai ni'ima ba zai alfahari ba in Allah ya rike mai tattalin arziki ba zai yi kwayoyo ba in Allah ya mai kaza ba zai kaza Allah ce banda masu hakuri ba duk irin abin da aka lissafa dan adam yana yi mara kyau to Allah ce illal ladina sabaru lakin alladina sabaru ala darra wanda suke hakuri game da jarrabawa ta jinya ko talauci wa ala rabbihim wa amilus salihati kuma suke aikata aiki na kwarai a cikin ni'imar da Allah ya ba su sai Allah ce ulaika lahum maghfira irin waɗannan suna da wata irin gafara wa ajrun kabir suna da kuma lada mai girma sai malamai suka ce huwal janna shine Allah zai ba su aljanna in ka ji maghfira ka ji ajrun ka ji kabir to duk girmamawa Allah ya wa ladan su karshen su aljanna Allah ya ba su amma ita Allah ya samu na cikin su na'am
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل
Allah ya ce fara'allaka tarikun ba'da ma yuha ilayka akwai yiwuwar zaka tsaya ko ka yi aiwatar da wani abin da muka ma wa'ayi zuwa gare ka domin irin matsin lamba da kake samu a wajen kafirai har ya fusata wani wa'ayin ma in an yi kake fara musu domin irin takurawa da ka samu kanka a ciki da kuma irin watsi da suke da dokokin Allah har ya kusata ma wani abin ka ishi ruku ki fara kusa shine falalaka tarikun ba'adan ma yi ma yi wa ilayka ai fala tuballighu yau har ma kai ne lokacin aka yi wahayi ma ba za ka faɗa musu an fahimta litana litahawunihim bi domin suna wulakantar da annabi in yace Allah ya ce shi ƙarya ai qur'ani ne sai bokanci ce waka ne to hakan ya kusata manzon Allah ya yi shiru mai faɗa musu shine fala allaka tariku ba'da ma yuha ilayka domin irin wannan bakin cikin da suke sa masa a ƙaryata qur'ani a ce waka ce a ce tsafi ne to ya kusata ma manzon Allah ya yi shiru ma in an masa wahayi ya faɗa musu wa ta'iqun bihi sadruk kuma kirjinka iya samun kunci li ajli an yaqulu laula unzila alayhi kanzu sun ce wai in har manzon Allah ne shi to a masa ruwan a masa ruwan zinariya man a bude masa taskar arziki to sai me yaje manzon Allah ne to amma iya kwana da yin wa gidansa ba abinci ai ba me yadda ba to kaga wannan wannan shine kuma wata wata masifa da dawo kansu ai in dai annabi ne in dai manzon Allah ne ta yaya zai zauna babu kuma ai a masa gidansa ya zama to akwai dukiya ba an bayyana to wannan shine ɗaya daga cikin irin abin da suke gwadawa kansu hankalin suke ba su wannan laula unzira alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak ko kuma mu ga malaika iya masa baya ma iya masa bodyguard in yace ni manzon Allah ne malaika ce haka ne to haka suke so aiki ko an masa gidansa ya gwada kowa dukiya ko kuma a'a mala'ika iyayensa a baya a baya idan manzon Allah ya yi magana mala'ika ci haka ne duk wanda shine bukatarsu a can suratu al-isra kashin jama'a duk sun yi wannan ko ya zo da kaza au kaza au kaza au kaza to Allah ya ce a'a kai kawai abin da zaka faɗa ba su kai mai gargadi ne ba inna ma anta nazir kai mai gargadi ne wanda ya so ya dauka wanda bai so bai aji
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا الله يتسي سكتي وقالوا لن نؤمن لك سكتي والله ما ظن الله بضامي إيمان لك hatta tufajjirar na min al-ardi yanbu'a har sai kasa kasa tana mana ta barki arziki ya bude da kasa an samu ruwa na ana ta noman ko amfani alkaini ya fazo a bayan kasa kuma a ce kai ne kasa kasa ta yi in kana so mai imani ka ce wannan tabbas hatta tufajjirar na min al-ardi yanbu'a aw yakun laka jannatu min nakhil in baka bari kasa bata zamto ta ta habaka da amfani ba to a ce kana da wata gona awai ko laka jannatun min nakilin wa inabi a ce akwai inabi da dibinai su je su dinga ci a banzaki to da manzan Allah ba ruwa yake ba shi da ruwa a ce manzan Allah wannan gona su ci to yawwa ta fita kowa kuma to idan suna so su yi imani to su yi haka ta faru fatubajjiran al'adar kila da haka fajira ruwa iya gudu a cikin gonar a ce wannan gonar manzan Allah ce to idan yana so su yi mana sai wani ta faru ko kuma auye ko laka baitu min dhukurfi a ce gidanka gida ne na zinariya da azurfa duk maka ba gida irin nan to sai me da kai annabi mana ko kuma in kana so mu imani da kai sai mun kana hawa sama kawai mu ganka dab dab dab kai sama kai ko ka yi saman ma suka ce ba za mu imani da kai ma hatta tunazzila ala kitaban naqra har sai ka taho da littattafai kowa da sunansa ga na Abu Jahil ga na Umayya bin Kalab ga na wani kowa sai ka zo da littafinsa daga Allah a ba shi karanta to daga nan za mu yi dai mi Allah ya ci musu da karshe wal subhanahu sai manzan Allah ya ce ku ce Allah ya ce manzan Allah ka ce musu subhana rabbi barki ya tabbata ga ubangiji na ma kuntu illa basharan rasula duk abin da kuke faɗa na ba aiki na bane aikin Allah ne ni ba kowa bane illa basharan rasula mutum ne ko manzo aiki na kenan ba zan ba wa kaina dukiya ba ba zan ji wa kaina amfanin gona ba ba zan yi wa kaina kaza kaza ba a'a duk aikin Allah ne yasa ya kamata mutane su gane me aikin Allah me aikin manzon Allah wannan gabar an zo wani lokaci da ake ta da hazo akan ta wannan gabar tana da muhimmanci kuma tauhidi ne ka san afa'alullah kun ga duk abin da suka lissafa din nan gashi nan amma manzon Allah ce ba yake da wani ba zan yi wa kai na arziki ba ba zan yi wa wani na arziki ba ba zan yi kewa gidana ya fi na kowa kyau ba duk ba zan yi wa aiki na wani aiki na isar da manzanci hal kuntu illa basharan rasula aiki na mutum ne ni dan adam irin ku saboda haka isar da manzanci ne aikin da Allah ya dora amma duk abin da kuke faɗa ba aiki na bane shi ma anan suke cewa an ya kula la unzila alayhi kanzu manzon Allah ransa yana baci da su ce me yasa ba a saukar masa da dukiya ba daga sama aw ja'a ma'u malak ko a ce ga mala'ika iya binsa iya binsa iya gaskata shi sai Allah ya ce inna ma anta nazir ka ga yayi daidai da wata ayi ai kai mai gargadi ne ya rasulullah wannan aikin ba naka bane wannan aikin mu ne wallahu ala kulli shay'in wakil kuma Allah iya da shi da akan duk abin da suka faɗa sun ce ma kaza sun ce ma kaza eh to Allah ya sani kuma akwai lokacin da za a tsiye su su yi jawabi kan abin da suka faɗa shi ne ranar alƙiyama na ma ya ci gaba أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم إن كنتم صادقين
miyagun maganganunsu suna cewa a an yankulu naftara ai bal yankulu naftara suna ce ai alƙur'anin ma ƙirƙirarsa aka yi ba iya zuwa iya ce muku wahayi ne ba wahayi ba ne ko ƙirƙirarsa aka yi inna ma yau alimu bashi akwai wani mutum da yake koya masa aiki iya zuwa iya koya masa zai zai ce wahayi aka masa shi ya sa iya daga cikin hikimar allah manzan allah bahi da malami bai taɓa karatu a kowa ba inda manzan allah ya yi karatu a gun wani to duk abin da ya zo da shi na wahayi a ce wancan ne koya masa to allah sai toshe wacce kofar fitar ya sake ce musu annabiyar ummi wannan kalma ga manzan Allah ya huce amma kuma duk wanda ba manzan Allah ba aka faɗa masa kalmar kamar kuma an ƙasƙanta darajar sai ummi shine wanda bai koyi karatu a gun kowa ba bai koyi rubutu a gun kowa ba amma kai a faɗa ma wannan kalmar kamar an ƙasƙanta ma darajar kai baka da malami ke baka iya karatu baka iya rubutu ba to amma domin Allah ya tsare martabar wahayi da'awar ya zama to daga Allah take kawai ba da kowa take ba sai Allah bai ta wani ya zama malamin manzon Allah hatta Jibril in ya zo shi ma dan aika ne ba wai shi ne ke koya wa manzon Allah Qur'ani ba fa idza qara'nahu fattabi Qur'an thumma inna alaina bayan sanan yin bayanin ma ba Jibril bane ne Allah ne zai wa manzon Allah bayani shi dai Jibril da kawo sabon koyi Allah ya ce kaza kaza sai ta yi da sa amma fassarar ayar da ma'anar ayar da ilimin da ke cikin ayar daga Allah sai manzo Allah ta shi yake kimsa masa abu amma jona to wannan shine aikin da manzon Allah yake kuma shine aikin da Allah ya dora masa amma bayan wannan aikin ba wani aiki ne am yaqulu lam tara sana cewa qur'ani kirkirar sa kai ya rasulullah to sai Allah ya ce manzon Allah ka ce da su qul fatu bi ashri suwari misli in dai har kun ce qur'ani kirkira sa aka yi to shikenan an yadda taslimul jadal Allah ya kama jamar mahmud adam yake cewa kamar kana da gaskiya domin ka kai mutum makura da kansa ya je ya fada da kansa ya ji ka yadda ai Allah ya ce an sun ce am yaqulu naftara qur'ani kirkira sa aka yi Allah bai ce kare suke ba ko Allah bai ce a ƙarya kuke ba ba kirkira sa aka bai shi yace domin su shigo da kansu su kare ta kansu da kansu kawai da suka ce qur'ani kirkira sa aka yi to shikenan an ji an sallama mu to in dai kirkira sa aka yi to kuma ku zo da surori goma irin sa ba shikenan ba ai kirkira ne in dai kun yadda kirkirar sa aka yi kuma ku kirkiro na kuma ai ya fi a ce ƙarya kuke ba kirkirar sa aka yi ba sai a ta da hayaniya to Allah ya ce eh an ja kwarai daga kirkirar sa aka yi shi kenan to kuma ku zo da nan a gwada a gani wane ne kirkirar to ku zo da naku surori guda goma kawai kamar daga alamtar kai ba zuwa mai jinati wannan ku zo da irin wannan irin zubin qur'ani da balaga da sarfu da na'au da mandiki da komai ana karanta wa kada jin ya ratsa ma jiki to abu da irinsa ka haddace ka ji wani yayin tuntube ka ji kamar an harbe ka a zuciyarka wannan mune bayan qur'ani ke kana tafiya a titi in ka ji ana karanta qur'ani an bata wallahi ka ga zuciyarka wani ma har sai ya ji girgiza ne a rasa to a zo da abin da ya kai qur'ani wannan mu'jiza a zuciya Allah ce manzon Allah ce da su qul fatu bi asri suwarin misli su ma muftarayatu su je su kirkiro surori guda goma irin ƙwararri su zo da shi to shi gina an sallama ƙwararri kirkira sa an fahimta sai Allah ya ce wadda umarni su tsatun mai dorila Allah ya ba ku dama ku je ku gayyato duk wanda za ku gayyato duk wanda zai taimake ku gayyato ya taimake ku in kun tumsa da ƙira bi da awa ku in kun kasance kuna da gaskiya cin abin da kuke faɗa to ku zo da irin alƙurani surori guda goma kawai ku nemi taimakon duk wanda zai taimake ku ba Allah ba in dai kuna da gaskiya cikin faɗa نعم
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا نعم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله نعم وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون Allah ya ce fa in lam yastajibu lakum har in ba su amsa muku wannan kalubalen ba. sun kasa zuwa da a surori guda goma din an yi an yi su zo da su sun kasa zuwa kalubalen ba su amsa ba an fahimta shine fa in lam yastajibu lakum ai annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakar bi lafzul jam da manzon Allah kadai ake magana amma sai aka sa lafzul jam'i ya yi daidai ka ce fa illan mesa jibulaka in ba su amsa ma ba sai Allah ya ce ko fa illan mesa jibulakum in ba su amsa muku ba aka ce ta azimar lahu domin a girma alamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ba haushi ma iya shafi shi kadai gayya ne ko to manzan Allah shi kadai ma gayya ne an ce fa illan mesa jibulakum ta azimar lahu domin a girma al'amari manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa'alam in sun kasa zuwa da wancan kalubala to ka sanar da su ka sanar da su annama unzila bi ilmillah to alqur'ani dai da ilimin Allah ya shiga ba kirkirar sa kai in kuma kirkirar sa akai ku zo da kwatankwacin sa din a gani in kuma kun kasa kawowa to ku tabbatar da kan cewa unzila bi ilmillah qur'ani ya sauka ne da ilimin Allah da sanin sa kuma wahayin sa ne kuma sifar sa ce ko magana sa ce an fahimta wannan shine abin da Allah ya ce a musu kuma in ma ban da rashin basira da halaka ai ba wanda zai ji alkur'ani ce magana ɗan adam ce ai ɗan adam bai isa yi magana irin ƙur'ani bai isa ba ba tsarin sa bane umar ɗan kaɓa radiyallahu anhu daga cikin irin abin da ake faɗa na sanadiyar musuluntarsa akwai wata rana ya je gidan wata ƴar uwarsa ana ce masa fatima ita dama tirta musulunta dama sai shi umar ɗin tana karanta alkur'ani wata ruwayar an ce suratul rahman wata ruwayar an ce suratul baha wata ruwayar an ce suratul isra iyaka tana karanta wasiji sai ya tsaya da ya tsaya ke ce wannan abin ni kam daga ina ne ne sai take ce musu ai wahayi ne Allah ya yi wa annabin da muka yi imani da shi ya ce in dai wannan abin ne to na san ba magana na da musu an ce shi ne ta kwai zo wajen manzon Allah neman ƙarin bayani da zan yi musu akwai shi ma wani daga cikin kafin musuluntarsa da ya ji Allah ta'ala yana faɗar wasu ayoyi ga sai sun tuttori ne in ba manta ba wanda Allah ta'ala yake faɗar cewa ku zo da abin da kuke nema na cewa ƙur'ani ƙirƙirarren magana ce in ba haka ba ku zo da kaza in ba haka ba ku zo da kaza Allah ya jera musu ƙalubale suka kasa amsawa to da ya zo wajen manzon Allah ya shakka da kalbi al-tatira ai manzon Allah da kake karanta ayoyi na sai na zuciya ta kamar za ta mutu domin na san magana ba irin ta mutum ba ce kaga kafiri original kafiri qur'ani iya tasiri a jikin sai musulunta to amma kai daga ramadan zuwa yanzu mun karanta aya ta kusa 100 da wani abu wace aya ce ta ratsa jikinka kan daina wani abu da kake abin da ya kamata kowa yi wa kansa zai zai mun karanta surtu yunus aya 110 yanzu mun faɗo hudu mun yi aya wajen goma sha biyu aya ɗaya za su ji a lokacin gaba ɗaya rayuwar canza amma yanzu sai a karanta ma aya dubu amma abin da ake so ka bari ba za ka bari domin ƙirƙishewar zuciya wannan kuma ba alkhairi ba a kullum ƙur'ani ya canja ka ake so ya canja rayuwarka daga abu mai muni zuwa mai kyau daga kuskure zuwa daidai daga rauni zuwa ƙarfin imani a kullum abin da ake so ƙur'ani ya tasiri a jikin kenan ba wai ka zo ka ji ka tashi ba ba wai hira ba ba hira muke yi ba ƙur'ani ba wannan ba ne ba labari yake ba a'a so yake dora kan wani layi da za ka karo da imani wanda shi ne iya cikin manufa ta sako da alkur'ani da Allah ta'ala ya yi wa al'umman nan ta goma shi da shi saboda ka Allah ta'ala ya ce ku zo da surori guda goma nislihi muftarayat in kuma kun ki zuwa to fa alamu annama unzila bi ilmillah wa alla ilaha illa huwa kuma Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanci a bauta masa fa hal antum muslimuna to yanzu za ku musulunta inda hujja kuke so ga hujja ne an fahimta za ku ajiye kayan aikin ku musulunta shi ne fahala antum yanzu kudin musulmuna ba a da hadihi hujja alƙafiya bayan allah ya sako da hujja yankakkiya da gare shi a yi aslamu za ku musulunci za ku yi da kuma za ku yi ba daga nan ba من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الله يتي من كان يريد الحياة الدنيا أي من أسلم وعمل صالحا دون دي مسلمتا kuma wa amila amalan riya'an kuma yayi aiki amma ba dan Allah ba dan a gani dan a yaba masa shine kada yuridul hayatar duniya wa zinataha yayi aiki dan duniya da kayan adonta sai Allah ya ce nuwaffi ilayhi ma'amalahu za a cika musu irin aikin su na duniyar wa hum fiha la yubkhasun Allah ya ce ba abinda zamu tauye musu ai la yanqusuna shay'a duk abin da suke nan duniya za mu cika musu yasa aikin duniya daban aikin lahira daban Allah ya ce wa man arada al-akhirah sai ce wa sa'alaha sa'aya in dai lahira kake so to sai kai sai kai aiki irin da lahira aikin duniya daban aikin lahira daban aikin lahira daban yake inji Allah sai ka san aikin lahira kai irin sa har in kana so ka samu aljanna an fahimta amma in kai dan duniya to iya duniyar ko Allah zai baka wa hum fiha la yubkhasun ba abin da za a tauye musu duk rabon da Allah ya kama za a ba su sannan kuma in sun je lahira ba su da komai na'am
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah ce irin masu aiki don duniya ba don Allah ba laisa lahum fil akhirah illa na ba su da komai a lahira sai wuta shi yasa wata rana abu wannan wannan sahabi ga sunan shi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Umama Abu Umama al-Bahili Allah ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaji'u bi dunya yawmal qiyamah Allah zai ce a zo musu da duniya ranar alkiyama sai mala'iku su kamo duniya su zo da ita gaban Allah su tutse ta Allah ya ce duniya duniya ta ce na'am ya kirji ma kana lillahi fi manzan Allah ya ce za a ce ke duniya ke fidda abin da aka yi don Allah a cikin duk abin da aka yi don Allah ware shi gefe tun daga annabi adamu alaihi salam har zuwa ƙarshen duniya duk abin da aka yi don Allah sai duniya ta ware shi gefe sauran kuma Allah ya ce a wata sa'a ta baro yasa duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙarin ka yi don Allah ka sa ikilas idan ka yi don Allah ka samu riba amma in kai don wata manufa ta duniya ko don ka daɗaɗa wani ko don ka faranta wani ko kana cikin fishi ko kana cikin walwala ko kana cikin talauci to shi ba Allah baronsu da wani abin da ke bukata da kai kai don Allah kawai ka tsarkake niyya kai don Allah duk abin da ya biyo baya kuma wani abu ne daban an fahimci wannan to shine Allah ta'ala ke cewa ulaika laysa lahum fil akhirati illa an duk wanda ya abu dan duniya ba dan Allah ba to a lahira ba shi da komai sai wuta wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka yi a duniyar Allah ya rubuta shi habita ay batala shine can a suratul furqan yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amali wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za a gabato musu da duk abin da suka yi a duniya matukar ba don Allah suka yi ba suna gani sai Allah ya ce zuba kura waje annawa ba an mansura a mai da shi kura iska tana ɗagar shi ma'ana ba ba da tasiri da shine wa habida ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu Allah ya ce abin da suke aikatawa batacci ne da ma ya ruguje ba shi da mahallin zama a lahira a gaban Allah hadisi ya tabbata na Abi Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi kale ce cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yaji yaji manzon Allah yana cewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ke fadi wannan hadisul qudsi ke ana agana ashraka alishi ni ne mawadaci akan duk abin da ake hada ni da shi Allah mawadaci ne game da komai man amila amalan duk wanda ya wani aiki ashraka fihi ma ghayri wanda yake hada ni da wani na aikin tarakahu wa shirkahu sai na bashi da shirkarsa akhrajahu muslim imam muslim ya fito da hadisi duk abin da kai in dai ba dan Allah bane sai Allah ya barka da abin ka Abu Hurairah ya sake fito da wani hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allama ilman duk wanda ya koyi da wani ilimi mimma yabtagi bihi wajh Allah ilimin da ake neman yardar Allah da shi kamar ilimin addini kenan ilimin alkur'ani ilimin hadisi ilimin fikihu ka koyar dan neman yardar Allah amma kuma la ya ta'allamahu illa li yusiba ghardan min ad-dunya bai zauna yayi wannan karatun ba sai dan wata manufa ta duniya ku duba alkhairan da ake samu wajen karatun addini an ce kifayen da suke ruwa kafatarin su suna yi wa mai neman ilimin addini addu'a Allah ya taimake shi Allah dafa masa Allah kare shi tsuntsayen da suke yawo a sama manzon Allah ya ce suna addu'a ga mai neman ilimin addini mala'iku duk darajar mala'iku manzon Allah ke cewa tadaw ajnihatiha suna shimfida fukafukan su ga mai ilimin addini hadisi ingantacce manzon Allah ya faɗa an fahimta to amma in ka sa wata manufa ba dan Allah dan wani ya yarda da kai dan ka daga darajar wani dan ka zama ula'ikal muqarrabuna abunsa in dai dan wannan kai inji manzon Allah summa yajidu arfa summa lam yajid arfa aljanna yawm al-qiyamah yace duk wanda ya koyar da ilimin addini ba dan Allah ba kanshin aljanna ma ba zai ba kuma ita aljanna ana jin kanshin ta sama da tafiyin shekarar 100 kaga wannan kalubale musamman abu malaman addini dan adam a kullum muna maimaita wannan magana muna nanata ba abin da zai yi ba kuma abinda Allah zai baka ya ce fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin sai na Ali radiyallahu anhu yace mutum daya ba fa ka musulunta da shi ba ya gane kuskure ta dare ka da iya kuskure a tsanci da iya kuskure a alwara da iya kuskure a sallah ko iqama ko karatun fatiha ko qabli ko ba'di dalilin ka yaji wannan kuskuren ya gyara to manzon Allah ya ce ya fa a cika ma duniya da dukiya baka ya fi a cika ma duniya da dukiya a maka ita to wancan abin da kai ya fi duniya da abin da ke to har in dai malaman addini ɗaliban ilimi za su riga sa wannan a ransu to kwaɗayi zai fita daga ransu duk wani wanda kake abin da shi to wani ɗan abu ne Allah ya yanka masa a duniya zai bashi ba ɗan kaɗan ne ya yanka ya bashi to kai inda Allah zai yaye hijabi abin da ya baka kowa sai ya zama talakan a duniya tun da duk duniyar da dukiyar cikin da bata kai abin da Allah zai baka to kaga da zaka fahimci wannan ƙara fahimtarsa to ɗan adam ba za ka yi abu da ya shi musamman na addini sai ka daure ka riƙe ka cije ka na idan Allah kuma in kai wannan Allah ba zai wulaƙantar da kai akwai wani malami duk da ɗan ɗariƙa ne iya ba da misali amma misali akwai kama hankali da shi yake cewa ana cewa wasu daga cikin malamai Allah ya hore musu dukiya suna walwala da sauransu ya haka ai an fi so a ga malamai cikin talauci da tsimma da waye da waye sai ke cewa to yanzu an tambaye ku a wancan lokacin ta lokacin obasanjo yana mulki ya ce a yanzu wacce gwamnati da ta rage mulki a nigeria aka ce gwamnatin pdp ce ya ce akwai jam'iyyar adawa aka ce aka ce yan jam'iyyar adawa ana samun masu walwala a cikinsu masu arzikin da kuɗi da walwala ta rayuwa aka ce ana samun wana sai ya ce to ya za a yi kai da kake jam'iyyar allah an fahimta a ce kai ko ba za ka yi walwala ba ɗan adawa ma yana yi ma'ana duk wani wanda ba tallata da awa yake ba ta Allah ta ɗan adawa Allah ne misali to kai da kake yau Allah aiki jam'iyya ne ci kuma ce kai talauci misali ya bayan amma mazala ku gama hankali a cikin saboda ka duk wanda ya tsaya zai wa addinin Allah aiki da ikilasi da kyakkyawan niyya Allah ba zai wulakanta shi ba tun a duniya kuma har gobe da kiyama amma in kai dan wani bane ba manzon Allah ya ce lan yajid arfa aljanna yawm alqiyam kanshin aljanna ma ba zai ji ba malam abubakar muhammadu gumi su ce qultu sai nace arriya'u darajatu malam abubakar gumi ce ita wannan riya da ake faɗa yin abu ba dan Allah ba matsayi matsayi ne akwai riya'un nifaq akwai riya ta munafirci wa sahibu kafir yace me irin wani aikin kafiri riya ta munafirci to ya ce mai irin wannan kafiri ne in ji mara abokan mahmudu ya ce akwai riya'ul amal akwai riya ta aiki ba ta kai wacan haɗari ba wasahibu fasik mai riya don aiki a gani a yaba masa ji daɗi to mara abokan mahmudu ya ce fasiki iya cikin masu yi wa Allah hutulci ma wanda suka iya da dokokin Allah wa amma walamma zakara man tabattala amaluhu birriya yayin da aka ambaci mutanen da aikinsu ya ɓaci dalilin riya auli kufur ko suka kafirta ƙara na fi ma ya a cibai da mumin adda'i bi akli sai Allah ya gwama tsakanin mumini mai kira zuwa ga addinin Allah da hankali ala yaqinin bima anzalallahu akan yaqinin kan abin da Allah ya saukar masa wal kafirul ladhi ya'malu ala hawahu da kuma kafirin da yake aiki bisa son zuciyarsa sai Allah ta'ala ya ce afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun min ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله يتي أفا من كان على بينا يعني زي دي دي wanda yake kan bayani da hujja ma'ana yake musulunci da dalilai yake imani da manzon Allah da alqur'ani shine afa man kana ala bayyinatin min rabbih wanda yake kan hujjoji da bayanai gamsassu daga Allah wa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam awul mu'minuna ko dukkan wani mu'mini ba shi ba wa hiya alquran ay bayyina min rabbi shine alqurani mai girma wa yatluhu kuma yana karanta shi alqurani yattabi'uhu iya karanta alqurani yattabi'uhu shahidun minhu kuma akwai mai shaidawa kan abin da ya faɗa gaskiya ne kamar irin sai na abakar irin sai na umar irin su aliyu irin su usman duk abin da manzan allah ya bashi gaskiya ne ba ma shakka shi ne wai taluhu shahidun minhu allah ya ce wa huwa jibril wasu malamin sun ce jibril ne iya zuwa iya gaskata manzan allah kan abin da ya faɗa minan ahkam daga hukunce-hukuncen da allah ya saukar wa min qablihi ay min qabli qur'an kafin alqur'ani yazo kitabun musa akwai littafin annabi musa shine at-taura hudan ko kuma imaman wa rahma shi littafin at-taura a lokacin da Allah ya saukar da shi imaman ne ay hal kitabi musa ay afaman ya'mal bima anzala Allahu alayhi al-mu'ayyid bil hujjat min Allah kaman ya'lamu kaman ya'malu bi ghayrihi shi littafin attaura a lokacin da Allah ya saukar to da shi Allah yake so a masa bauta kamar yanzu da Qur'ani Allah yake so a bautar shi to a lokacin attaura ita ce littafin da Allah yake bukata ayi koyi da ita kuma ayi karatun hujjoji a cikin ta shine imaman wa rahma kuma littafin rahma ne an gane ko ulaika yu'minuna bi wanda suka yi imani da attaura lokacin ta suka yi imani da alqur'ani da yazo to waɗannan su ne suka yi cikakken imani da alkur'ani kamar yansu abdullahi bin salam da sahabban shi fahim fil janna falahumul janna sai ma da yace irin waɗannan suna da aljanna amma wa man yakfur bihi min al-ahzab duk wanda ya kafircewa alkur'ani daga cikin kungiyoyi al-ahzab jam'in na hizb al-hizb kuma at-ta'ifa ko al-firqa shine kungiyoyi daga cikin kungiyoyin addini sai Allah ya ce fannaru maw'idu irin waɗannan wuta ce makomarsu Allah ya tsare fala takufi miryatin min karka zamto ɗaya daga cikin masu shakka game da alqur'ani innahu alhaqqu min rabbik qur'ani gaskiya ne daga Allah subhanahu wata'ala walakin aksaran nasi la yu'minun amma da yawa daga cikin mutane ba su haka bihi li'annahu khalafa ahwa'ahu abin da yasa ba sai da qur'ani ba domin ya saba wa san zuciyarsu waye da'una annahu iftira wa kadhib ala Allah ya suke cewa ba ƙwar'ani ƙirƙirarsa aka yi ƙarya ne ma ba Allah ba ne saukar da shi don kawai ya saba wa sun zuci su abin an fahimta amma duk kajircin kajir ya san ƙwar'ani daga Allah yake sai dai abin da yake faɗa ƙwar'ani ya saba son zuci su ba zai yadda ba wannan shi ne saƙon da wannan ayoyi suka bayar kuma ina ganin za mu samu matsaya ne insha Allah lokaci ya ci mana abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lalarsa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yarda mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kuma guje mata Allah ka ci kanmu Allah ka ci kan mahaifanmu Allah ka sada mu da su aljanna ci makomar mu Allah ta'ala da mu da zuriyar mu ka shirye da mu tafarki mu daidaici Allah ka dora mu akan gwadabi har zuwa aljanna Allah ta'ala muna roƙon ka ibadun da muke a wannan wata Allah ka karba mana Allah ka ƙara mana lafiya da ƙwarin gwiwa Allah ka raba mu da kasala Allah ta'ala ka ba mu lafiya da ƙwarin gwiwa duk kuma abin da zami Allah ka amsa mana Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma da Allah ka ba mu lafiya ka ƙara mana ita da imani ka ba mu iko ne batattacin abin da kake so Allah ka hana mu sabanka Allah ka hana mu sabanka Allah ka hada kan makan alkitabu was sunna Allah ta'ala ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ka samu na cikin masu rabo a wannan wata masu rabon alkhairi da gafara da gare ka ya Allah assalamu alaikum warahmatullahi